What? إنك أنت السميع العليم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم في بيوت نزل الله أن ترفع ويسمع فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلقيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وابتداره العظيم ورضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا أئمة الشيخ انصري لنا بهذا المحضر وساري بنظرة تأتي لنا بالظفر يسبح لله suna yin tasbihi ga Allah fi biyutin a cikin ɗakuna azinallahu an turfa da Allah ya yi horo ya yi izini ya halatta an turfa'a to azama a girmama ta a girmama ta kuma a ɗaga ginin nata wahiyar masajid ita ce masallaci wannan aya ana ce mata aya 'yan kasuwa ya zo sahabbai sun ce ta sauka a cikin 'yan kasuwar mu mu sahabbai 'yan kasuwar daga kasuwanci suna yi idan an yi kiran sallah kuma za su ajiye kasuwancin nan tafi wajen sallah idan sun gama su kuma dawa kan siye da siyarwarsu idan an kuma kiran sallah su ajiye siye da siyarwar nan tasu su tafi wajen sallah kuma idan lokacin zikiri ya yi lokacin wazifa ko zikirin juma'a ko su ajiye kasuwancin nan tafi wajen zikiri je su zikiri da wannan kudin kasuwancin nasu ga taimako suna yi ga zakka suna yi ga za waɗannan muminai masu ƙarfi kenan sun fi mumini mara ƙarfi wanda a wajen ibada yake a zaune kawai baya kasuwancin a wajen ibada kawai yake a zaune shi mara ƙarfi ne wannan saboda yana ganin wannan zai shagalantar da kaza kaza kaza me yasa suka fi shi saboda su za su kuma kawo masa su za su bashi duk hannun da ta ce ungo ta ga hannun da ta karba su za su bashi su za su kawo masa amma dukkansu akwai alheri a cikin jahannabi sallallahu alaihi wasallam dukkansu akwai alheri a cikin saboda shi wannan na zaunan kuma shi kuma shi zai tsaya da addu'a da taimakon wancan da addu'a abu sabo ya baya nan ya taimaka kuma addu'a ta karɓar ce duk da baki ɗaya kuma in ba shi wancan ɗin ma sai ga kuma abin da ya kara ba shi da amfani zai yi da shi kenan zai ga wasa zai yi da shi kenan ba in ba mai karba to mai bayarwa ma sai ga to bai taɓa zama mai bayarwa ba haka dai Allah tabaraka wa ta'ala ya shirya in Allah ya mutu yana da ƙarfi yana da inda zai je ya nema yana da inda zai je ya noma yana da inda zai je ya kiwo yana da inda zai je ya yi abun nau'ika dai bare kuma kasuwanci siye da siyarwa ko kuma sana'a ɗinki rini jima kaza duk kowane irin sana'a ne ko ofisoshin ko kaza kaza amma dai kansa hana ka kuma lahirarka shi ne karatu to shi kenan idan mutum ya zama haka to wannan ayar ta ce dama sabi suna ce wannan ayar yan kasuwa ce ta sauka akan yan kasuwan mu musa da yan kasuwa masu samu masu ƙarfi ne a wajen Allah kuma Allah tabaraka wa ta'ala yana so wani yana ganin idan mutum ya tsaya ya kasuwanci kamar Allah ba ruwansa da shi oh ba haka bane Annabi sallallahu alaihi wasallam da yawa sallallahu alaihi wasallam ya ce da yawa mutanen da suna kasuwa suna cin kasuwa bismillah suna cin kasuwa amma zuciyoyin suna bayan al'arshi ga kujera na kuma amma zuciyoyin suna bayan al'arshi wannan kenan kuma akwai magana ranar tashin kiyama idan Allah ya fito da aljanna sai wai su mutanen su tare da gudu za su shiga bangi da ce kai ku dawo ni na kusan da dai wasu ku kuma su waye ta Allah mu ne mujahidai wanda muka je muka yi yaƙi a kashe mu wajen yaƙi to ya gaya muku idan an kashe ku a wajen yaƙi da an kawo aljanna za ku shiga sai malamai ne suka gaya mana haka ce to ku bari malaman da suka sanar da ku su shiga sai malamai a tare da gudu ko kai kai ku dawo ku kuma su waye mu ne malaman da muka gaya mu jahilai ya aka yi shaurar ragowar bayi na musamman malaman ba sai ku ai sun suna shagala sun shagala da siye da siyarwa da kasuwanci da kaza ku ba ku da bukatar siye da siyarwa da kasuwancin da kaza kawai ku a'a su suka taimake mu da siye da kasuwa siye da siyarwa da suke su suka taimake mu da abin da muka zauna muka yi ilimin da kaza Allah ji to bari wayanda suka taimake mu shiga sai a fito ina masu sayar da sayarwa da suka taimaki malamai su kuma malamai suka iya karatu suka iya kaza ba su bar wannan karatun ba sun tafi wani to ku masu kudin nan ku fara shiga su sai sun fara shiga sannan ku malamai ku shiga sannan ku mujahidai ku shiga duk gaba ki dan dai an nuna falalar jin kaza to fi yusabbihu lillahi yana suna tasbihi ga Allah fi biyu ma'ana suna ibada tasbihi duk wani harka da aka yi ta dan Allah amma an fassara ta da tsarkake Allah ga abin da bai dace da shi ba na daga magana na daga kuduri abin da kullewa a cikin zuciya kaza to ka tsarkake Allah tabaraka wataala cikin ibadarka cikin maganarka cikin sulukinka da tarbiyyarka da taraikinka da kaza duk sunanka mai tasbi ba ya ka ce subhanallah subhanallah ko kaza kaza aikin kama saboda ma'anar tasbihi sabaha ma'anarta linƙaya a cikin kogi linƙaya a cikin kogi wannan iyo a cikin kogi shi ma'anar sabaha linƙaya a cikin kogi to duk kai da kawar da kake yi da saboda sun zama automatic cikin kai da kawar su cikin Allah to sun zama tasbihi da aiki in ga ransu masallaci za su zawiya za su kaza kaza zikiri suke tasbihi suke kasuwancin su ma da suke yi don su amfani kansu da da niyyar zakka da niyyar taimako da niyyar kana ya zama tasbihi ga Allah tabaraka wa ta'ala to yusabbihu lillahi suna tasbihi ga Allah fi biyu a cikin gidan daji azin Allahu an tufa da Allah ya izini an tu'azzama a girmama ta Allah ya yi izini a girmama masallaci waje ne mai tsarki waje ne na ibada waje ne ita ce motar ku da kuke shiga ta tuka ku zuwa hadaran Allah duk mai mota ya san in dai yana son ransa ya tsira tsira a wajen Allah yake amma duk mai mota in dai yana son ransa ya tsira zai kula da gyara motar nan tasa yi mata element yi mata juye yi mata ka amma duk mai motar da yawa motarsa ganganci ya dinga yi mata kutse to ita ma wata rana za ta yi mata kutse kan za ta yi tutsu da shi kuma shi ya jawo saboda motar nan ɗauke take da ranka ɗauke take da ran jama'a to yanzu ranka ce dole ka gyara ta dole ka gyara ta kaza to haka masallaci shine ne tuka miki zuwa fadan Allah to lalle Allah ya yi horo an turfa'a a girmama shi an turfa'a a ɗaga gininsa an turfa'a a kyautata shi a yi komai duk turfa'a turfa'a wa idan fa ibrahim alqawaid min albayt kaga a gina shi ma'ana wa rafa'nahu makanan aliya wa rafa'a ba'dukum fawqa ba'd kaga a daraja shi kenan yawa da kuma a ɗaga shi ma ya tsaho hasumoyinsa su tsaho wai dai so ake ɗakin Allah ku gina shi ya ɗakunan ku duka to shi kuma Allah karimi ne shi kuma sai ya gina ɗakunan ku kuma su zama masu kyau duk garin da aka kyautata masallaci aka gyara masallaci to garin zai ci gaba garin zai ci gaba afirkan nan tamu ya daga cikin abubuwan da ya kawo afirkan nan tamu ci gaba gina masallatai masu kyau ci gaba gina masallatai masu kyau tun daga masallacin Kano kuwa na kofar sarki abdullahi bayero allah ya saka mata da alheri wajen 48 ko 9 ko kaza har kuma sunusi na farko ya zo ya karasa shi kaza kaza to har kuma sauran masallatai kuma na afirka duk baki daya na kaza to mun gode wa allah idan aka zo nan ma kakka ji tsoro yana nan a rubuce wannan ya daga cikin kokarin sahibul faizati za ka zo wannan bangaren ma waya daga cikin sahibul faizati shehu radiyallahu ta'ala anhu failan nan ta zo masa 1929 1929 failan nan ta zo masa duka baki da yayi shekara shida 1935 sannan ya tafi hajji ya tafi hajji ya fita maroko ya fita magarib yake yaban masallacin darul baiza da ya gani yana yaban gininsa da kaza amma galibin masu project masu rubutuka akan abubuwan shehu idan suka wani tarihin shehu na daga daktocin da nawaye suna cewa shehu radiyallahu anhu shehu ibrahim fitarsa hajji ta 1935 da ya shiga kasashen magarib da kasashen saudiya kaza wannan ta jawo marwayewa wallahi ƙarya ne wallahi ƙarya ne shehu radiyallahu ta'ala anhu wayayye ne ya waye tun gabanin ya shiga wa'annan kasashen saboda 1929 din nan da ya hijira radiyallahu ta'ala anhu abu ya gagara ya yi hijira ya zo dajin gawasa wannan madina ta yanzu madina ta kaula a nan daji ne na gawasa bishiyar gawasa daji ne farauta ake a wajen da komai hukuma ta ce masa to tun da cikin gari ya gagaru rigima ta ka ga daji in za ka iya je ka yanka duk abin da kake so gwaunan kaula na mulkin mallakan faransa shi yawa shehu wannan shehu radiyallahu yana cewa wannan mutum ya taimake ni ban san yadda zai yi da shi a lahira ba shi ya ba wa shehu madina shi ya da sham duk in maulidi ya zo shehu zai sai shanu da komai shi ma zai sai shanu ba na wasa ba a yanka wa annabi sallallahu alaihi abubuwa akwai Allah ya sa wa Allah ya sa masa shehu walƙaitu alaika mahabbatan minni to wannan kenan shehu yana ta wannan ya tarke ni amma radiyallahu anhu shehu da yake ya san kan duniya yana daga cikin wayewarsa duk da hukuma ta ba shi wannan waje amma sai da shehu yawa wajen takardu sai da shehu yawa madinar nan ta takardu ya biya kuɗi duk abin da hukuma take nema na takardu sai da shehu yawa da sham ɗin sham kilomita wajen uku ne da abu da madina duk sai da ya musu takardu sai da rikici ya faru tsakanin yakin senegal da nigeria akwai 1980 sun buga yaki sosai makazamin yaki ya zamanto akwai maganganu ya zamanto nan madinan shehu radiyallahu ta'ala anhu sai da duk larabawa da na masoyan shehu da tijjana da ba tijjana laraba ne suka zama ba su da wajen gudu saboda yaƙi ya rutsa da su ba su da wajen gudu sai nan madina ce kan masallacin nan saboda ba za a ajiye su a ƙasa ba kan masallacin nan yadda aka ajiye ba larabi fiye da dubu goma fiye da dubu goma yau shehu abdullahi ya ciyar da su gobe shehu tijjani ya ciyar da su jibi imam hassan ya ciyar da su haka aka dinga yi haka aka sannan madina gaba ki daya aka yi mata gate ko duk ina mashigan madina ta zama fagen daga kowanne da bin a tashin jami'in ya suna akwai mashiga a hannunsa ta su faransa ne kowa yana da bindiga a hannunsa saboda yan ƙasa suna so su kawo larabawan hali su kashe saboda yaƙe yaƙe su ma sun kashe mutuna a can su ma sun kashe wanda suka iya kashewa to haka dai madina ta tsare wa'annan larabawa din nan Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye jinin mutum fiye da dubu goma wannan abu ne a rubuta mawaƙansu da komai sun rubuta Madina ta shiga uku shi Abdullahi ya shiga uku ai ba su da kishin ƙasa ai sun kare kaza to wai uban waye ma ya ba su madinan waye ba su ma garin waye ka kasa kuma fan ku sakafai ya waye yu da waye kuma da lauyoyi da aka to wai ma waye ba wa shehun madinan kaza kaza shi abdullahi ce duk mai so ya gani ya zo shi abdullahi ya fito da akwatutukan takardun madina gaba ki da akwatutukan takardun shi ke shehu ya san waye ne ya san abin da zai je yanzu ga takardu ga komai ba shi aka amma matsayin su ya yi duk sai da ya ba da kuɗin komai duk gaba gida sannan bakin su ya rufe to sannan kuma aka yi diplomasiya irin ta yaƙi kaza kaza ita muta ta kawo jirage ta wata kwashe wa'annan jama'a dinna su ma kuma za a aika jirage daga nan su aje a faso su ma na su aka aka dinga musayar fursunoni da kaza abubuwa ne ya faru haka dai sha Allah ya yi ta kai da kawa bare sai da Maryam Allah ya saka mata da alheri ta riga wata sai ta diplomasi har aka mai da alaka amma sai da aka shekara wajen uku kafin a mai da alaka to wannan kenan to shi radiyallahu ta'ala anhu tarewarsa daga madinan nan farkon abin da ya fara yi gina zawiya kowa gidansa ‘yan bukka ce kowa gidansa ɗan abu ne amma farkon abin da shi ya fara yi gina zawiya an ce akwai ƙatuwar ga wasu aka to nan inda ta kafi nan nan shehu radiyallahu anhu ya gina zawiya wannan ana maganar 19 wajen tashi da gama zawiyar nan da gama nan da nan kuma gidajen su ya so haɓaka shehu ya kuma gina matsuguni kaza shehu ya ga to ai kuma dole su ja masallacin juma'a saboda ba dama fita gari wannan zawiyar sai shehu ya haɗiye ta a cikin masallacin juma'a kuma sai shehu ya masallacin juma'a wannan masallacin juma'an da ya yi farko akwai abubuwa da muke ta rubuta mun da da abu kusan ba irin sa Afirka dai ta mu ta baka fata ta baka fata sai dai ta larabawan irin su marokon irin su tunis amma dai ta mu ta baka fata kuma ta ce baka fata da bai je wa'annan wurare ba ya ga babu irin sa larabawa suka dinga wannan masallaci yabo da kirari da faɗansa da kaza da hasumoyinsa sun kusa taɓa sama ba dan ladabi ba sun kusa saboda abun mamaki abun mamaki da aka ƙare shi a ɗan lokaci kaɗan yadda mai min akabaru shef yake faɗa mai littafin min akabaru shef aka gama shi a ɗan lokaci kaɗan wanda irin wannan masallacin a wannan lokacin da irin halin duniya da suke ciki a wannan lokacin na talauci bai ci a ce an yi shi a irin wannan lokaci ba bai ci a ce an yi shi a irin wannan lokaci ba to aka yi aka gama to wannan ana gamawa ana gama shi walidi na Allah ya kira su kai rudal ayyashi yana magari cewa maqamu ibrahim man dakalhu kana aminan bihudahu haka walidi ya gaya wa su kai ruda man dakalhu kana aminan ayat qur'ani tana nan amma wannan walidi ne ya yi basun wannan ayat kaza da suka rude ya kirge harafan da komai sai ya ga tarihin lokacin gina wannan masallaci ne yasan kuma wannan ibrahim din ya ake nufi duka ba sai suka rubuta ya aiko wa shehu shi daga magari da wannan yana rataye a kofar shiga ta masallaci babban kofa ta masallaci kuma za su dawo da shi a bikin da tarihi ne na walidin abubuwa suka rubuta ya ga abubuwa da yawa radiyallahu ta'ala an ya ji walidai da yawa wanda suka yi ma bayanin shehu da komai saboda a wannan zamanin shine wanda kamar zai iya ta ko ya iya kaza a duka shehu ma yana cewa shehinsa ya shiga sassalarsa duk ga baki da amma muhammad al-hafiz ibn fatan yana nan radiyallahu ta'ala anhu to wannan kenan to shehu a wannan masallaci yake da gininsa da komansa har ya fita hajji ta 1930 abu to har aka zo kuma 1950 wani abu yana nan shehu ya kiran jafala da'awatul jafala wannan kuma masallacin juma'an na biyun shehu ya kuma haɗiye shi a cikin babban tausi a wannan masallaci da muke gani yanzu wannan masallaci da muke gani yanzu gini na uku kenan da na farko zawiya ce masallacin juma'a ya haɗiye ta ya haɗiye ta sannan kuma wannan masallacin juma'an shi kuma yanzu wannan babban tausi a da shehu ya wajen 1950 wani abu ta haɗiye shi sai dai shehu ya bar mihrabinsa wajen liman ya bar mumbarinsa wannan mumbari na tsakiya din nan da wajen liman na tsakiya din nan wannan shine iya iyakar masallacin juma'a na da iyakar masallacin juma'a na da shehu ya bashi saboda albarkarsa saboda tuna mazaje na Allah wanda aka yi sallah da su a wannan alƙibla irin su Alhaji Ma'abdiyan irin su Shehu Usman Ijaya radiyallahu ta'ala irin su irin su Suwana Suwana saboda wannan dan haka wajen ya zamanto alƙiblar karɓa addu'a haka Muhammad Abdullahi Hussein ya faɗa shehi ne babba malami ne sharifi ne da komai duk wanda ya ga littafin sa ya san waye ita ta wannan waje da alƙibla ta tsakiyar masallaci din nan ta gefen masallaci na arewa gefen masallaci na arewa tsakiyar masallaci tsakiyar masallaci wannan kurmu gefen masallaci na arewa za a ga alƙibla ga mumbari ga kuma Muhammad Abdullahi ya ce wannan alƙibla duk abin da aka roƙa na alheri karɓaɓɓe ne mutum sai ya gan shi kun fiye kun ne wannan kuma an gwada an gani kuma wannan addu'a haka duk tafakkurin da kai duk nafilar da kai a wajen zahar kai da kanka zaka ji zuciya ka ta saboda mazajen da suka yi abubuwa to mun gode Allah tun daga nan me ma za me littafin ma za an shekh radiyallahu ta'ala an sayyidi Muhammad shi kuma ya kawo tun daga nan shekh radiyallahu ta'ala an tun daga farkon sa tashin bayanan nan ba shi da wani aiki in ba daga masallaci ko daga makaranta ko daga gidan baki ba. Ɗakinsa ne da yake kwanci a ciki shi ne wanda aka gina tun 1940 wani abu. Har ya koma zuwa ga Allah ba canza koma sa kuma har yau dina yana nan haka. Gaskiya da gaskiya ce kowa ya je gani. Irin rufin faransa din nan kasko irin rufin kasko na tun wancan lokacin har yau shi ne. Amma ga gidan baki nan benan da aka gina wa gidan sarki sunusu da ake cewa zuwan sarki sunusi radiyallahu ta'ala na farko kaula da farko shehu ya gina wannan bena dan tsaron sarki sunusi a ciki shine farkon bene da aka gina a cikin madina nan shehu yake saukar daga ba kuma shehu gaba nan yake saukar larabawa nan yake saukar komai amma asalin gina shi zuwan sarki sunusi shehu ya gina ma shi sauke shi a wannan to wannan sannan dai dibu masallaci shehu har ya koma zuwa ga Allah a cikin gyara shi kuma yana daga wasiya ma a yi ƙoƙari cikin ƙoƙari a cika masallacin a cika ginin sa ma'ana duk da baki da kuma har yau gina kuma Muhammad Abdullah mai maza ali shahidi tafin fili akwai mai akabar shehu yake cewa tun daga nan kuma duk wanda shehu yake da hannu a kansa duk wanda shehu yake da hannu a kansa duk wanda yake da a wannan shehu ne ko yake da a wannan faila ne sai ka ga a ko'ina yake a kowane surkukin ƙauye yake sai ga gina masallaci ma'ana zawiya in Allah sunanta zawiya har kuma in ta ƙarfi ta zama masallaci har ta ƙarfi kuma ta zama masallacin juma'a amma dai ba inda za ka zo ka tarar da mutanen shehu radiyallahu ta'ala anhu sai haka to mun gode Allah albarkar wannan albarkar wannan haka zo kasar tamu ma tun daga masallacin almajirinsa Abdullahi bayan radiyallahu ta'ala an kuma ba a yi shi ba sai da bayan haɗuwarsa da shehu bari a ce ya riga an an riga gina shi kasan na kaji ya riga oh ba haka ba ne da masallacin mu a kasashen sunan su ma ɗakin makarai ɗakin aljanu ko kuma har yau ka duba tsofaffin garuruwa wanda ba su da alaka da faila kuma ba su kusa da ita sai aga masallacin su warin kurkunniya warin irin jemage din nan ko sai wala su ne duk masu kashi a cikin masallacin duk gaba gida an kashi gama ba za ka ga lanyar karya da raha an ka fito da hannun gaba ba a gan shi ba duk sallama da gudu da gudu za a yi da an yi sallama kuma kowa ba zai zauna a ciki amma a zauna a masallaci a yi zikiri a ji daɗin ibada a zauna a karanta Qur'ani ai sai an yi abubuwa na hutu sai an ɗaga shi sai an yi tagogi sai an yi kaza sai an sa kila ma za mu zo kuma ikon Allah Allahu nuru samawata masalu nurihi ka mishkatin fi amisba kuma masallaci ake nufi masallaci ta mishkatun masallaci fi ba wanda aka sama fitilu bare a sa irin wannan fitila ta kurumbo ta tsakiya din nan mai kyau da fankoki da waye ai ai kana sai ka ji kana santin ma kai ibada ya bi ma ɗakin kama sai kana sha'awar kana shauƙin duk masallacin da aka gyara shi ko duk zaure da aka gyara shi za ka kana shauƙin ka zo kai ibada a ciki duk da baki ɗaya to kila ma kuma nan ake nufi duka saboda daga ƙarshen nurin al'amri hadillahu nurin himan yan wazirun lahu lamsal linnas wallahu bi kulli shay'in fi biyuti azina Allahu al-turfa sai Allah ma tabaraka wa ta'ala ya haɗa ayoyin duk da baki ɗaya to tun daga nan wannan gaskiya ce da gaskiya an mun gode Allah kuma tun daga nan ma gine-ginen masallaci ya bunƙasa ganin ɗan failan nan suna yi wannan gaskiya ce da kowane gari aka yi sai dai wanda bai san tarihi ba ko yara irin wanda bai fi shekara goma ba idan sai sun budewa baya ba ko abin da aka yi 1990 ma bai sani ba da kaza kaza yanzu dai 2000 tun daga 2015 ko kaza ko 2010 idan sai an so buɗe an so sanin abubuwa ko ya dawo daga makaranta ya zo ya shiga kuma ya so ata abubuwa shine ya san kaza shine kaza amma bai san tarihin mu bai san kanmu ba bai san tarihin kasan mu ba duka baki da tun daga nan mun gode Allah tun daga dai wannan Allah ya saka Abdullahi Bayero da wannan kokari nasu shi ma ya saka shi Ibrahim radiyallahu ta'ala anhu daga nan kuma ko ina ma suka dinga kishin gina masallatai duk littattafan mu na primary da secondary da jami'a da in dai ka duba littattafai na da wanda kusan 1980 aka dinga karatu da su ko sai kaga dai daga masallatin kano din nan dai dai to su biyun nan za ka gani a cikin littattafan karatu duk gaba ki da to har kuma kasashe na kaduna sultan bello da fasasau ne kaza lagos ila ne kuma kowanne kowanne kuma suka dinga tashan masallatai kuma duk in ka bi shi dai sai ka ga hannun shehu a ci sai ka ga almajiran shehu na ko'ina to amma kuma alhamdulillah ma har saudiya ma kuma sai kuɗi kuma kaza kaza sai kuɗi fetur sai fito kaza taimakon ƙasashen duniya da kaza waɗannan na shehunan mun gode Allah ba mu ce na waɗansu ba haka ita ba amma za ka ga gumin goshinsu ne da na muridan suka gina da nomansu da nemansu ba su da wata hanya ta wani waje ba ba laifi ne hanya ta wani waje ba inda abin da ake so kenan to har kuma ma masu taimakawa kungiyoyin masu gina masallatan da kaza da abubuwa da saudiya da ko ina ne ma da kaza kaza har kuma suka zo kuma har ma masallatai alhamdulillah abin da ake suka zama yawa wani ma yana bukatar zuma ba shi da alaka da shehu ba make yin sani ta kaza ni ma ga na yi masallaci na ma ya fata shekarar nawa yayi 19 nawa yayi ko kaza kaza to shin bai ɓoye abu lalle wannan masallacin nan naka fesal ya bashi fesal ya bashi jaka irin ta saudiya kuɗi irin na saudiya ɗari biyar wanda yanzu ya ga ba wata ba wata aba ne a cikin hirar shehu radiyallahu anhu da ɗan jarida shehu radiyallahu anhu ya faɗa je abin da ya faɗa wannan matsalar da gumin shehu da gumin almajiransa da kaza saboda abu zai zo hannun shehu wanda ya ci ma a gina masallacin shehu zai tafiyar da shi cikin kuriyar da kuma ce masallacin nan da yi da gumin almajirai na haka za a gina shi duk gaba gida haka zawiyar shehu tijani take da komai in gode Allah wannan ita ce tarihi wannan ita ce gaskiya ita ce abin da Allah tabaraka wa ta'ala ya hora wanda a duniya akwai nau'o'i na na mutane yanzu akwai nau'o'i na ko duruzu ne ko wani su daga cikin nau'o'i ne su ba su yarda masallaci ya zama akan ƙasa haka ba sun je masallaci ya zama akan ƙasa ba masallaci bane sai dai a fafake ƙasa a yi rami a yi masallaci a rami to wannan shine ai Allah za a bautawa ai tawazu za a ai ƙarƙan da kai za a yi sun man da an turfa'a Allah ce ya ɗaga shi ya zo ga an turfa a wani abu a ƙasar a nan kuma sai dai a yi ƙasa da shi amma wannan sallah an turfa to ala ayi halin dai da aƙida mutum da ra'ayinsa ka girmama masu kayansa amma dai ga shi ko mun gode Allah mun gode Allah wanda daga cikin abubuwa na alkhairai da yawa kuma bayan shehu yana yin aikace duk addu'o'insa sai ka ga ya faɗi haka alayhi salatu lazima wa tafsiru fi kulli albilad jawami'i Allah ka yawaita a kowane gari masallatan juma'a wanda suka dangana kansu gani duk da baki da Allah ya wannan haka wani addu'a Allah haka Allah ka yawaita masallatai na Allah ka yawaita littattafai na wani addu'o'i da duk addu'o'insa da littattafansa da yayi littattafai ma akan masallaci masarratul jami'i daga littafai wajen guda biyu gangariya wa'ina akan masallaci masarratul jami'i ga suna ɗaya da ya zo amma tsayan ma yana littafai biyu ne banda shawarar littafai kuma masu bayanai kaza kularsa da masallaci 1935 din nan radiyallahu ta'ala anhu da hannunsa ba da tif ba ko wani abu sai da ya auna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallama ya auna masallacin maka ya auna ka'aba ya auna wahaye ba mutane a wannan lokaci shi da kansa yana gaya wa ɗan jarida da ya tambaye shi yaya maka a yau yaya maka a wancan lokacin da ka fara shi ya ce Allah ne mai komai yace amma maka a yau ta bambanta da maka ta 1935 da muka zo yanzu hotuna da bidiyoyi da za a ga ana sawa na maka ka ganta a yanda take din nan duk na 1950 ne fa ko 1960 ma tunda zamanin Faisal Galibi ake sawa sai wasu Allah ya shige ta tun 1935 duk gaba ki da to wannan shi ne gaskiya shi ne tarihinmu ba don mai wani alfahari ba ko mutum ya sani ko bai sani ba Allah ya sani wanda ya kokarin yana ta yana cin kamashi wajen Allah tabaraka wa ta'ala yau dai mutane sun raina afirka nan sun raina alherin nan da Allah ya bamu sun raina abubuwa a'a ai ya gano wayewa ne da ya fita ba komai da mutum ya gano wayewa to kuna jira kuma ku ce ya gano wayewa ne da ya shiga misira 1960 duka baki da da kaza mun gode Allah da ya gano wayewa ne da ya je ta na liman koka min ban koka duka baki da wannan kalifan Allah ne tabaraka wa ta'ala sahibul faizat ne wannan wayewar ta fashin jani ya faɗa wa ya faɗa masa suka yi ruja na ji walidi ya biyo ta wajen suka yi ruja a sirru lam ya hamilu ga yi fi huna fa a ƙin huna ka fa asihim ya saki sirri na dai ba wanda ya ɗauke shi a nan sai kai to in zaman ka a nan afirka shayar da su duk wanda ya dafi marokon ko kaza ka yana da kyau mu je mu ziyarci shehu mu kaza ka amma dai sirri shehu da za ka dai ka tashi a nan wannan ita ce abin da shehu ya faɗa ko mu yadda ko kan yadda wannan kuma duk da zaba shau da ma'alar rasul illa al bala shau da ya isa kuma suka yi da ya rubuta in ka fi suka yi da kaza kaza to wannan muna mun gode Allah mu yan faila ne mun gode Allah kuma galibin karatuka mun gode Allah ma ba wani abu ne ko gidan TV ko kaza kaza ba rema tafiya da mun gode Allah wajen mu kaɗai muke karatunmu mu mu faɗi da kuma ba ƙarya a ciki, ba shaci faɗi a ciki, ba jahilci a ciki, ba rashin sani, ba nufin ka ƙarya ba nufin ka jahilci amma kuma kure wallahi mun gode Allah ba haka gaskiya da gaskiya ce da abin da muka faɗa wallahi yana nan a rubuce abu kuma mun gode Allah Allah ya taimake mu mun tarar da wa'ansu mazajen da ransu wanda kusan a gaban su dai aka yi su ji diwani su narke su koma zuwa ga Allah su kuka su dariya su waye su ma hirar da ba dan haka ba da haka kawai ne ba kai sama ka zauna kusa da su bare ba sabida jin yaban annabi din nan sallar su kusanto da kai su ma hira abubuwa da kuma duk abubuwan da ya faru kuma larabawan nan mun gode Allah duk kowa za ka ce ai mutane sun fi san shau kaza ba haka bane sun sha wahala ne abin da suke zaton su ne masu shi Allah ya bada shi wani waje tun daga nan suka san girman Allah da kyautar Allah da kaza abin nan da su ya dace da kuma amma ya ba almajirin su kuma dole suka da suka shiga ƙarshen almajirin nan nasu to da haka ba su ba abin nan da wasa ba ba su ɗau failan nan da wasa. komai yana rubuce komai yana rubuce mun taɓa eh, tafiya maulidi tare da wa'yansu ƴan uwa da komai muka haɗu da Musa gane Allah ya rahamshe shi ya ba mu albarkarsa a can a Madina muka je gidan tilmi tilmi bawan Allah ne Allah ya ba mu albarkarsa yana son diwa ne na bayan an gama maulidi sai ya yi wa masu yaban annabi liyafa kuma ya sa ya sai duk abu na daɗi sannan ya liyafa a kakkaranta diwa ne a karanta sannan ya wa kowa kyauta kaya da kuɗi da abubuwa sannan liyafa ta wannan aiki tilmidi ne radiyallahu anhu to bayan wani muka je aka taro kaza mun tabbata da yayyan shehu da dan shehu alhaji duk su ma suna zaune yayyanta tsofaffi ne daga mai shekara tamanin da biyar sai mai shekara casa'in da kaza da kuma tsofaffi da kaza to kafin mu shiga ikon Allah ka san hadara tana magana an ce littafi yana magana galibin abin da ke cikin zuciyarka da ka buɗe littafi in dai mai rai ne littafi bare Qur'an na sai ga ya ma komai duka za ka haka kuma ara shi ma haika je arzin kuma kafin mu shiga yan wasu ta magana kan musa kana saboda an mun haddashi a waje kaza kaza shi ka zama gaskiya ai kafin a fara liyafan nan kafin laraba suna hira duka baki da sai hirar ta taso kai musa gana shekara nawa ka zauna da shehu kaza kaza sai wani tsohon ya ce a kai wani sananne ne ya yi shekara kaza a waje kaza ya yi shekara kaza a waje kaza sannan ya zauna da shehu radiyallahu anhu shekara kaza kaza rana kaza an yi abu kaza da shi rana kaza an yi abu kaza da shi ko wannan ya dinga musa kana ya dinga kuma yana wallahi haka ne wallahi su komai a haddace yake ba su ɗauke nan da wasa ba kowane tarihi kowane abu duk ko masu kuma gode Allah da shan jani ya ce sun rubuta wa'annan abubuwa suke fito mana da wa'annan littafai da kaza kaza ai aga mun gode Allah har bata ma ya yi karanci dai an dan dan dan gyara kaga kowa ya fito bata ma din sa da da kaza kaza a bayan da aka so maganin lallai abin nan ya isa dai abin da shehu mu na dunguma ce fanni ne abun fanni ne guda to ka gani mun gode Allah wallahi ba dan ko a bata wani ko a ce wani bai iya ba ko wani bai ba ko kaza kaza kaza amma dai abin da yake haƙƙinka me yasa shehu duk abin da ya faɗa yake to amma kun ta kauli shadihan mutabajjiha shaka hatu ka tumbata ka faɗa abin da ba naka ba saboda dan wata hanya da ka ka amma an kuma naka ne ka faɗa ba ai ba kai shaka hatu ba duk abin nan da yake faɗa naka ne Allah ya bashi to ina shaka hatu a ciki kai ne ka sha wata iska saboda an dan babba ka dawo ka ce to mu ne kaza ba kai bane to kai shaɗa hatu kenan kai shaɗa hatu kenan ka cika ba hakika amma mai abun ba in ya faɗa ai ba za a ce wallahi kun yi gaskiya ya yi kyau godiya da Allah ne to mun gode Allah to su masallatai din nan azinallahu an tafa Allah ya yi izini Allah ya halatta ya yadda a ɗaga su, Allah ya yadda a girmama su, Allah ya yadda a gyara su, a komai masallaci gyara su ake, kamar da shi ka mishkatu fi hamisu ba, kamar masallaci ɗaki ne da fitila kake ci. Kuma fitila kar ka kawo a ƙaƙara ko ka kawo a ci falfal wanda za ta sa hayaki a masa a al-misbahu fi zujaja. fitilan kwai in electric ya zo ma a sa ta lantarki ka a kawo kwan ma duk inda zamani ya juya a juya wa masallaci haka ɗakin Allah ne ba ɗakin wani ba to kai ko ya kaga ɗakin Allah kai ma kana so ya ma a lahira duka baki da to ka gyara wa Allah ɗakinsa ba dan yana kwana a ciki ba a'a dan kai kana shiga kai ibada jibi Allah tabaraka wa ta'ala ce da annabi Musa itla'an alayka innaka bil wadi al muqaddas shi ya ta kalman ka Musa kana waje mai tsarki mai tsarki a wajen Musa kuma Allah mai tsarki ne Allah shine hazarar tsarki amma duk inda ka dauka kace zaka dinga bautawa Allah ka zaka ya zama mai tsarki a wajen ka to gyara shi iya karfinka to bare masallaci musulmi suna kula da masallaci kuma su ƙara mun gode Allah bare kuma 'yan faila ku kula da masallaci kwarai da gaske a gyara shi a gyara shi kwarai da gaske yadda zai zama waje mai daɗi na sallah zai zama waje mai daɗi na wazifa zai zama waje mai daɗi na kwanan baki in ɗakuna sun cika zai zama waje mai daɗi na yin suna ko na ɗaurin aure ko na abu zai zama waje mai daɗi na jana'iza ɗin ma zai zama waje mai daɗi na kaɗe-kaɗe da bushe-bushe na sallah karama ko sallah babba ko ko zai zama waje mai daɗi na taron maulidi ko taron kaza zai zama waje mai daɗi na rera waƙoƙin manzon Allah ko rera ƙur'ani ko rera ilimi ko duk wannan aikin masallaci ne duk gaba ɗaya kuma duk in ka duba wannan abu ba a faɗi wani baƙon abu a ciki ba haka masallacin manzon Allah yake an karamin littafin mu da bai kai komai ba wanda muka yi akan waka da kiɗe-kiɗe mun kawo duk waɗannan abubuwa a ciki duk ga baki da za ka ga masallaci ta habashawa din nan ranar sallah sun shigo suna wannan rawar su ta shaka zulu din nan wasabatu da mashi a hannunsu da garkuwa a hannunsu a dinga adun gura ana tsalle tsalle wasabatu ana abu sai na wani zai washi kwasu ɗauko ya watsa musu masallaci a nan ya ce kale su mu ma ranar idin mu ne mu ma ranar bikinmu da ta a ce addini na ba nishadi ko ba shakatawa wariya to kuma ma mizu din ma haɗa shi da yaban annabi kuma ka hujjar suna rawar suna cewa Muhammad Abdul Salihu Muhammad Abdul Salihu suna matsala ce wai me suke cewa ne aka ce suna cewa Muhammad Abdul Salihu to ce eh bismillah sallallahu alaihi wasallam a ci gaba hukunci ne dan ka ga sai dama ta zo ta yi kallo ila manzo Allah yake mata kina so ki kallo ko ko ita ne tace ina so in kallo duk da hadisi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya a bakin kofa ita kuma tana bayan sa tace kunci na yana taba kuncin sa sallallahu alaihi wasallam haka sai kallon ta na wannan abu da ake tace har sai da na gaji sannan kuma na ya ishe ka mun a irin wannan ne kuma malamai suka fitar da hukunce hukunce ba a laifi kan mutum ya watsanta wa yarinya matarsa yarinya ce ko tsoho ba bare yarinya ka ce za a kawai za ka ci kunkunye ta ka kunkunshe ta ka ka ka za ka baka kai wannan wajen ba duk gaba gida ba kai wannan wajen ba duk gaba gida kuma sallaci dai mun gode Allah yadda aka gan shi din nan ba wani abu da aka zo da shi ba ku ba wani abu da ba karatu ba ne ba wani ko muka fi cin wani abin da ba karatu ba amma ko ba ga ka same mu akan karatu akan hujja akan waye ba ka ce za ka tashe mu daga nan kai ne kawaye ko kai ne ka san ina aka sa gaba ko kai ne ba haka ba ne duk gaba kiya to masallaci din nan azunallahu an tuffa a gina shi a ɗaga shi duk lokacin da hali yayi kuma ana ba wa masallaci kyauta ana aika da duk mai hali wannan duk muna faɗa ba dan namu ba ko kaza wannan shine al'ada duk mai hali wanda yake da hali bayan ya gina din kuma ya dinga taimakonsa na fenti ko ba za ka ga galibin waɗanda suka gina kuma za su gina waɗansu shaguna ko waɗansu abu a ce waɗannan shagunan kuma dan su dinga kawo wa masallacin nan kuɗi da za a dinga yaman fenti a dinga kula da masu shara a dinga kula da kaza kaza kaza amma su kuma waɗanda aka sa wakafin a hannun su suke karkata shi kuma Allah na nan masallacin ya koɗe masallacin ya rushe masallacin ya kaza har ya zama inda ya zama a karkatar da wannan ma abin da aka ba wa masallacin don a dinga yi ma waɗannan abubuwa wannan kuma su da Allah su da Allah to in kana da hali ma za ka iya siyan abubuwan ka aika masa na shimfiɗu na fitilin na kaza bare waɗannan manyan masallatai na duniya bare masallacin Allah Ka'aba wannan tun jahiliya ake aika mata da hadiya tun jahiliya haka annabi ya zo ya tara kakannin sama haka suka suka sanar da hadiyoyin da ake aiko sarakuna suke kaisar iskandaru yana daga cikin wanda ya fara ba wa masallacin Ka'aba hadiya dan Iskandar ya zo ya ci ga Makka ya ga Annabi Ibrahim da Annabi Isma'il suna gina Ka'aba me wannan ta Allah ne yake mu gina ɗakin sa ne ɗakin sa ne to ya taimaka shi ma ya ɗau dutse ya ba su yadda shi ma a ce ya gina sannan ya taimaka musu da kuɗi da kayan aiki da komai to ba'ul yaman yana daga cikin wanda ya zo zai rushe ta abin ya gagara malaman sun gaya musu saboda ɗakin Allah ne kaza shi ya fare mata riga tubba tubba din nan ya shi ya fare wa Ka'aba riga to har kuma tun daga nan aka fare wa Ka'aba riga tun daga nan hatta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mata riga sai na Abubakar ya mata riga sai na Usman ya mata riga sai na Ali saboda ya kukuwa da suka shagarantar da shi bai mata riga ba radiyallahu ta'ala anhu to tun daga nan ake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi fato makkata rijiyar ka'aba din nan dukiya ce zinare ne da hulunan sarakuna da gadan zinare da waye annabi aka yi gani ya tsallake ran sai na umar zamaninsa ya taɓa cewa wai ni ka kuɗin nan wai ne ka'aba za ta da su ne ni na ga kuɗin nan a fito da shi a arraba sai na laice in ma ka ce za ka yi ba ka iya kuma sai na wani waye sai hana ni sai na lalace abin ba wai na hana ba ne amma dai abokanka da suka shige suna kallon abin da suka tsallake suka bashi annabi ya yi fato makanta ya yi mulkin makan nan amma haka ya tsallake ya bashi sai na abokan haka ya tsallake ya bashi to kai ma ka tsallake ka bashi mai karfin shi sai na tsallake sai da wani daga cikin jikokin sai na alim ana ce masa al'abdasu sai da yana da hanci da kake shi ya yi jihadi da hukuma wannan lokacin shi ya ce to ko dai daga kala ba amma mai ka'aba za ta da shi ne a ci gaba da ajiya don Allah a fito da shi a buga shi aka narka su aka mai da su kuɗi shi ya halaka kuɗin ya halaka bai yi nasara ba shi ya halaka kuɗin ya halaka to har gobe ana kai wa ka'aba kuɗi za ka ga alhazai suna manna wa ka'aba kuɗi ko su kai kila masu sharan nan ko wanda aka yi ko wannan da kila wannan gine-gine ba kuma da fesir ya fito shehu radiyallahu anhu da shugaba da jami'ar azhar rabitat alalam ba azhar ba rabita duka baki da sai da suka haɗu suka yi wannan kuɗi na fetur rabon gadon cewa a buga wa ka'aba akawun ɗinsa sannan a buga masallaci akawun ɗinsa sannan a buga qur'ani akawun ɗinsa sannan a buga masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akawun ɗinsa sannan addini ma a buga ma akawun ɗinsa da duk anan suka sauka ko ina abubuwa da albarka wannan ne duk gaba aka yi wannan duk gaba ke shauke fito da ya almajiransa ga kuɗi nan zai fito daga waje kaza mun je duk mun raba yadda za a yi da kanku karɓa na addini ne na kaza ne amma kuma mazhaba su za su gyara da ita aqida su za su gyara kuma ai haka ya faru duk wani abu da aka yi da sunan su da komai duk dai wannan kuɗi ne duk gaba ki to abubuwa ne tarihi in dai mutum bai san tarihi ba to bai san kansa ba duka baki daya to amma tarihi ne dai yana nan a rubuce duka baki daya to har gobe kuma ka'aba ana kai mata ko kai ka samu wani abu aika in alhaji ya je aika in akwai inda ake ba to in ba haka ba mun taba muna ɗawa ga wani mutumin iran ya zo irin babban kuɗinsu na ƙasarsu aka rafa su haka ya dinga banna ka'aba kowa yana tsallakewa saboda kowa ya san kuɗin waye ka ci mata kuɗi mana a gani su diga baki da to haka masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam haka masallacin baitul maqdis bare ma da isra'ila ta kona shi yana daga cikin masallatan malaman duniya da musulmin duniya suka hota ba hadda namijinmu sahibul faizas da kokarinsa da komai hotonsa da komai yana nan aka kuma gina shi aka sa wannan duk aka yi abubuwa duk gaba ɗaya haka ka kai kufa haka ka kai ba haka ka kai kaula haka kai kowane zawiya dije ya kalbunka duk da baki da ana duk wannan halal ne duk da baki da saboda yadda azun Allah an tufa saboda a taimaki masallacin a taimaki sadanatu waɗanda masu aikin wajen ba su da aiki sai aikin wajen nan masu shara masu sa qur'ani masu kaza mun gode Allah duk shekara haji mushiri duk lokacin da zai zo madina ta kaula sai ya zo wa da kowa mai aiki a masallacin shehun nan tsarabarsa hannu da nake madai ba rasuwar ali sha'ir radiyallahu anhu sai ya zo min da babbar riga da dubu goma hannu shi haka masu shara kowa ya akwai sunansa a rubuce da abin da kake a masallaci yau da sunan ka yana nan a rubuce da ka hadisi ya zo da da wani abu rijal wannan su ne mazaje su muke son koyi da su sun yi horo da kyauta sun yi horo da alheri ba wanda suke horo da rowa horo da kishiyar alheri ba duk gaba ki da duk gaba ki Allah ya sa mu cikin wa'ancan barka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan shi ne magana in yi ta azun Allah an turfa a gina ta a daga ta a daraja ta wahiyar masajid ita ce masallaci wani kara fi hasuhu a ambaci sunan Allah a cikinta a yi zikiri bayan ibada din bayan sallar kaza kaza ba ba kawai ta da aƙidar da sallar biyar a kulle ta bane kaga ta zama kamar abin tsoro sai dai makara sai dai waye a ciki duk abin da makaran nan akai ta wani ɗakin ba dai masallaci ba da duk gaba ki da duk wani abu kuma gode Allah yanzu ma an yi haka amma da baka muna yara ma baka iya leka masallaci ma saboda ga wani abin tsoro na a cikin makara ai kana kuka in za a mutu ai da kuma tatsuniyoyi da yawa da tsofi suke wada ba dukkan ma masallacin ma ya dace ka dukkan ma masallacin ya to bare ba a ce ka kwana a ciki ga makara a ciki a ga ba kwana a cikin dai ba da ka ko marasa tsoro ba ai bai taso ba duk alhamdulillah duk an fitar da waɗannan in ma da su an kai su waɗansu ɗakuna dai an an ajiye amma dai masallaci ya zama mai kyau ya zama wajen ibada ya zama wajen bauta Allah ya zama kaza to kuma a yi ƙoƙari duk da ya zama haka har yau dai asali yana nan asalin sa ma'ana gyaran zuciya mota ce da za ta tura ta kai ka hadaran Allah idan ka lura ba masallacin ne muradi ba inda zai kai ka wajen Allah to kuma duk abin da wajibi zai cika sai da shi ma ya zama wajibi da abin da wajibi zai cika sai da shi shi ma ya zama wajibi ko yanzu kana fi a ambaci sunan Allah kuma kala kalan sunayen Allah kuma nau'o'in masu ambatan wa'anda sun kai su ambaci sunan zatin sa su ambace shi da ismul mufrad ga shi na wa'anda sun kai da sunan sufofin sa wa'anda da kaza kowa iya karfin sa wai su karfi hasu a ambaci sunan Allah a cikin sa yusabbihu an yusallilahu suna sallah gare shi fiha a cikin wannan ɗaki a cikin wannan masallacin bil gudu wal asali safiya da maraice safiya sallah asuba saboda muhimmanci ta aka ware ta da kuma maraice tun daga azhar din la'asar magariba isha'i da sallolin din sun shiga to yusallila ayu salli lahu fiha bil gudu wal asali rijalun wa'ansu mazaje la tulhihim tijaratu da kasuwanci ba ta shagalantar da su ba wai ba sa yi ba a'a la tulhihim ba la yaf'aluna a'a la tulhi ba ta shagalantar da su suna yi suna komai a ba ta shagalantar da su inda lokacin masallaci ya kuma lokacin masallaci to wannan shine muradin masallaci shine muradin zawiyoyi shine muradin komai idan mutum ya je ya yi ta cukucukunsa ya yi ta kasuwancinsa ya yi ta kiran a zo a siya ya yi ta shiga ofisoshinsa ya yi ta kaza ya gaji ko ya damu ko damuwa ko farin ciki ko kaza kaza to kuma ya zo ɗakin Allah kuma ya watsar da wa'annan kuma ya tatu ga Allah tabaraka wa ta'ala sai wani daɗi ya zo masa na daban amma in can kaɗai ya tsayawa in kasuwancin kadai ya tsayawa in duniyar kadai ya tsaya ba shi da wajen Allah din yalla kuma mu yi gaba ɗaya ba in ma ba musulmin bane ba shi da coci in ma ba kiristan bane ba shi da biya'u da wasalawatu wa sajidin in musulmi ne kuma a ce ba shi da to kullum yana cikin damuwa yana cikin fitina wata rana sai kaga ya harbe kansa ko miliyan nawa ya tara wata rana in dai ba shi da masallaci in musulmin ne in dai ba shi da soci in kiristan ne in dai ba shi da ɗakin kowace ibada in dai yahudin ne ko ma waye ne ma'anar wannan ɗaki wajen da za ka zo ka watsar da duniya ka watsar da farin cikin ka watsar da bakin cikin ba kuma yanzu ka tasu ga Allah yanzu kuma kai da Allah ne Allah ni ba ka gashi na zo wajen da za ka zo kai digiri kuma ka ma'arifan ma da bakin cikin da farin cikin da komai in bakin ciki ga sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un alhamdulillah ala kulli hal in farin cikin ne alhamdulillah allazi bi ni'mati tatimmu salihati duk dai ka watsar da abubuwa kuma ka tasa sai ka ji abin ya yi sauki sai wutar bakin cikin ta ya sauki sai damuwar ta ya sauki sai farin cikin ya zamanto ya tafi hanya mai daɗi da sa ka girman kai ba kuma rahau farin cikin ko bai halaka ka ba da kaza wannan duk masallatai ne da zawuro suke wannan duk gaba ki da ba wai kasuwaccan ko abin nan kuma a kashi masallacin ba ba laifi gebansa ko kaza a yi ma'ana ba kuma damuwarsa da komai din nan da kaza kaza a ce za da masallacin masu zama investment to za to fitinar tun za ta dawo nan fitinar tun za ta dawo nan ba laifi kuɗinsa a sa account a dinga ko kuɗinsa a yi maka so ga shagonsa can ga shagon masallacin can ba laifi ga shagon zawiyar can kudin ta a yi mata kasuwanci da shi ba laifi wannan duka ba gida ba amma wai ita ce kanta za a dawo ba to in kuwa masu sana'o'i ne da yawa a cikin masallacin mun gode haka ne dama dama ai makeri masassaki mawaye su su kuma yanzu kuma da'ira za a bude sallah za a yi ai sahu daya ba zancen wane ko wane ko makeri ba duk an tafi gaban Allah duk gaba gida sai kaga zuciya ta yi daɗi duka duka baki da duka in zawuyoyin ne ma haka duka baki da mun gode Allah ba wai ko alfahari wai dai din dai karatu su dinka ko kuka ce kun share zawuyoyin nan tamu mutum ɗaya ne babu a cikin ta mai aikin famfo kun san bin ko yawa mai aikin famfo ne kawai ba amma shan electric waye da mai sana'a kaza mai sana'a kaza bare shi waje da dinki saboda shi ne hadisi an ga annabi galibin aikinsa a cikin gida ɗinki ya ɗinka kayansa wata kan gode Allah wannan haka ake amma kuma din an zo an tare an zo a kuma yi sallah a yi zikiri a yi kaza in kuma an koma wajen wancan kuma da a yi mazaje ne ne da wa'yanta ayyukan bai hana su wannan wannan bai hana su wancan duka baki da to suna yin sallah safiya da maraice mazaje me yasa aka ce mazaje ba a ce mataye ba saboda da wai galibin jam'i dai mazaje ne ita mace ba wajibi bane sai ta fito wajen jam'i ba wajibi bane aikin ta na gida in ta fito tana da karfin ta yi aikin gidan ta fita wajen jam'i to ba laifi in kuma tana da masu mata aikin gidan da komai kuma ta fito wajen jam'i ba laifi amma dai wai wa'anda suka fi galiban su aka fi gani a masallaci su Allah ya faɗa ba ba wai ya zama wai banda mata ba rijal ko kuwa a'a waɗannan masu kasuwancin nan waɗannan masu harkokin nan nasu masu sana'o'in nan masu ofisoshin nan masu komai din nan amma ya zama sallah ba ta wasa da sallah ba ka wasa da zikiri wazifa ko zikirin juma'a ba ka wasa da shi daga kai waɗannan su ne rijalu wa'annan su ne mazaje ko mace ce ko namiji su ne mazaje wa'annan in dai ba sa ai ga mu a tafiyar mu ta sufanci duk wanda shehu Abdullah ya duk wanda ya fana ya dawo ya bakali wannan shine namiji kun sa auka kan namiji ne ko mace amma wanda ya fana in ya nutse a haske radiyallahu anhu ya nutse a haske ka ta dawowa duka to wannan kuma ya zama mace ya zama mace bai iya dawowa ya zo ya ba mai me yasa ya zama mace gwara ma mace an ce raini ne dai ko ko haka dai al'ada ta tafi duk katsawa a ce mace amma in sai irin wannan na mace ta akwai na mace ta kara namiji da yawa yanzu wajen tunani namiji duk abin da ya sa a gabansa kusan wannan kaɗai ne a gabansa wannan ne kadai a gabansa da za ka taso ya ce to da aka taso mata wata ya ce to da wanne zan ji da wannan da nake ciki zan ji ko da wannan wanda ka taso mu amma ban da mace mace tana wannan za ka iya kawo mata magana wannan za ka iya kawo mata magana wancan za ka iya kuma duk za ka kalle su kuma ba wanda zai shagalantar da ita ita ce mai wannan daga Allah haka Allah ya kera ta ita mata a lokaci guda za ta iya haɗa makantanu da yawa da ayyuka da yawa da kaza wannan bai shagalantar da ita ba wannan a namiji ba shi da kuma daga Allah daga kaza ita goma ta take da wannan duk ga baki da to kaga wanda ya make ma eh to kuma wanda ma kuma ba fana'in ba baka'in kuma ko menene wannan Allah Allah Allah ya shawake ba bala'in ba baƙa'in yanzu ma laisamina ɗariƙar su fi shaɗi ko tunani laisamini laisamina ɗariƙar su manzu bula ya suka wasa duk kullum yi ba in baƙiya ala hali ma waka fa an sai ne ma fa in shi ali kama alim kan zuwa to salli suna sallah safiya da mazaje la tulihihim tijaratu sune wanda ka tsaye wala bai'un da siyarwa ba sa shagalantar da su har zikirin lahi ga zikirin Allah Allah ya jina alaji isa zakir da alheri ya ba mu albarkarsa da kudin nan nasa da boyel din nan nasa da irin kayan wancan lokacin da gaba za ka lokacin da shi a da'ira yana ba da zikiri ai duk waɗanda suka zo kasuwancin da duk waɗanda suka zo rance din da duk waɗanda suka zo a buɗe musu hanya su ma su shiga da'ira kuma mazmubai ai duk sai a koma zuwa ga Allah in dai oga gashi yana wannan to kuma waye wani duk ga duk ga baki da to to haka Allah ya ji kan sa'in katabu wambai wambaga yana sakataren gwamnati duk wanda suka je a sa hannu a takardar ko a sa kaza ko ko yan kaza ko yan kaza duk ga baki da in su ya taru da shi sai ya gama wazifa tukun ana zuwa kowa sai ya shiga da'ira kowa zai shiga da'ira shi ma wazifa yake yi kai da ka zage wazifa a wajen da dan mutum ya fito wajen kuma ya abu na ne ya ka shiga da'ira duka da'ira rijal rijal wayannan mazaje ne Allah ya ba mu albarkar su haka suna nan da yawa bayin Allah in ka zo ka tarar da su a cikin na Allah din iya ƙarfin yadda zamani ba tsaro ba kaza iya ƙarfin tsaro iya ƙarfin kaza ka amma za ka rubuta su a cikin na Allah din ba za ka ce su ne wanan nan ba ba za ka ce su ne wanan nan ba saboda suna gaban Allah suna ɗakin ma'ana wani ba wai kasu sa kaya mai kyau ba a'a ai Allah yana so ya ga gurbin ni'ima in yayi wa bawan sa kaya mai kyau amma kuma kai kaya mai kyau din ya zama ma girman kai har ka kyamaci fakiri kuma sa mai kyau din shi zai sa kuma ka so wa fakiri shi ma ya dan sa mai kyau dan kan ma ka zo ka kyamace shi ko ka za ka aika to dai ya bare ka kawo masa mai kyau din shi ma ya dan sa duk gaba ki da to wannan mazaje ne da ka tsaye da siyarwa bai ana su zikirin Allah an zikirin Allah wa iqamis salati da tsaye da sallah yabi'una suna siye din wa yashrabuna suna siyarwa din suna siye din kalmomi ne kusan kaman ma'anar su sai dai kowane inda aka ajiye shi walakin inda ma ana zikirullah amma idan lokacin ambatan Allah yayi raja'u ila Allah sai su koma zuwa ga Allah sai su koma zuwa ga Allah in zuciyoyin ake faɗa duk da wannan amma zuciyoyin nasu suna nan a halaran Allah zuciyoyin suna bayan al'arshi suna kasuwancin suna saye da siyarwa amma zuciyoyin suna tare da Allah duk ga baki da wannan duk kawai hikima ce kawai amma wannan bai sai zama musu hijabi ba duk ga duk ga baki da haka an masallacin ake nufi da suna yi kuma suna dawa masallaci da an yi duk ga baki da ko duk wannan bai sai jawo musu hijabi ba inda ma hana zikirullahi rajahu ila Allah tabaraka wa ta'ala wa ita'iz zakat suna bada zakka yakabuna sannan suna tsoron duk wannan alheri da suke duk wannan aiki da suke amma kuma suna tsoron yauman ranar da ta takallabu fihi alqulub wal absar alqulub zukata wal absar da idan jina ta takallabu tar dare mu take raurawa saboda tsoro wa balagat alqulub alhanajir tana tsoro ranar lahira kenan suna tsoro ma'ana duk da wannan aiki da suke yi dai khawfu da raja'u suna nan tare da su khawfu da raja'u fukafukai ne guda biyu dan kai da fukafuki ne ya karye ba ka iya tashi ba kaunar Allah da tsoronsa kar tsoronsa ya sa ka kai ba za ka fita ba ai alaka ka zai yi ai ka to kuma kai ma mummunan zato annabi sallallahu alaihi wasallam kakku mutu sai kuna yi wa Allah kyakkyawan zato ɗabi'u guda biyu ba alheri sama da su yi wa Allah kyakkyawan zato yi wa bayan Allah kyakkyawan zato ɗabi'u guda biyu ba sharri sama da su yi wa Allah mummunan zato yi wa bayan Allah mummunan zato kai da duk yawa Allah mummunan zato ai ba za a sha ba ai kaza kaza ai to kan kuma yi wa Allah kyakkyawan zato ya sa kuma ka shagala kaga ai kai dan Allah ne ko dan kaza ka uzu billah ba wanda zai ga dan Allah ne ba ba huda amma dai kaga kai dan mai da nono ne ai ba za a iya ma komai ba rabu din da ilahu din in dai uluhiyyar nan ta motsa ko annabawa matsa su yayi ba kai ba ya Ibrahim a'arif an haza kai Ibrahim kame wallahi yau ko ba dadin ne kai dai amma kame inna wa qad ja'a amru rabbika Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masoyin na za a yi ba har sai ta yaya da amma innaka la tahdi man ahbab to sultanul uluhiyyah ya motsa to annabawa da su da aka sun san jalala ce ga ta nan kuma a zaune sai kuma su rabbi sallin sallin rabbi sallin sallin rabbi sallin sallin idan suka gano jamala kuma in jamala ce ar-rahman alal arshi istawa ya kuma rahmaniya ce akan kujera a zaune idan nan kuma ya ta fantama mu ne kaza mu ne kaza sai mun yi kaza za a yi kaza duk gaskiya ne duk gaskiya ne raja'un da kaufun duk sai suka mutum zuwa kamala duk gaba ki ne ma'anar wannan kai ai ka sha wajen Allah ba kuma baka abin da Allah ya ce ba ka zikiri ba ka zikiri din to ina ka je yawa ko kuma kana zikiri kana zikirin amma ka kai ba za ka shanye ba ko ka ko ka za ka za ko ka sa wa zuciyarka a sai ka zama annan sallallahu alaihi wasallam ce mumini ya iya kokari man ko miciji ya kashe mumini ya iya kokari ko da miciji ya kashe ranka ita ce duk abin da ka raba shi kanka hayyatin ne duk in wani hijabi ya gagare ka tsantsana shi cikin hazaran Allah ka zama ga miciji ya ya abu to an yi kokari ko wannan micijin ka bige mana ka dan ya kai yanzu wani ko tsaka ma ba zai iya bigewa ba saboda imani daga to wani mun ne dan yi kokari ma ko da dan miciji ya iya bigewa duk gaba ki da zahiri ne amma kuma ma'ana ce mai zurfi kwarai da gaske dan haka mu ji da a wajen yake cewa hadara sai mazaji sai ma'ana sai masu kokari kusumul makasumi ko min al'arifin da ake ta dinna sai yan tashin hankali ba tashin hankali na faɗa ba ba mai mutalamisai wanda duk hijabin da aka rufe duk kofar da aka rufe sai sun san me ya sai an buɗe ta mutalamisai kenan sai sai wa'annan malam dinga baki da to to wannan kenan taka kallahu bil qulub wal absar liyajziyahumullah dan me sabida tsoro zukata ta takallau fil qulubu zukata na bayin Allah da'iman tana tsakanin tsira da halaka tsaka kauku da raja zukata kenan idan su kuma za ka ta kallo dama aljanna ta kallo hago aga abin gode Allah shi mu shau malan Allah dan ana tafsiri in an fado aljanna da ce ku ga ya mana dai dan dai mu ta kokari in an fado jalalamai ce ku ga ya mana dai dan dai mu ƙara jin tsoro dan dai mu ƙara wani ba tsoron nan sai ga duka to haka dai suke duka baki da za ga suna nan tare da tsoron su da kuma ba tsoron ya rinjaya ba har su Allah mummunan zato ba kuma ƙaunar ta rinjaya ba har kuma su sakaci su ba aiki an fi so amma inda faɗuwar zafi to su faɗi a wajen kyakkyawan zato kan su faɗi a wajen mummunan zato dan suka wada wajen mummunan su ba su sha ba dan suka wada wajen kyakkyawan zato kuma Allah mai iko ne mai rahama ne mai suka yi ba zato suka yi wa Allah ba mai kyau kuma ya yarda da shi kuma annabi sai ya yarda da shi ai to amma dai gururi rudi kullun kana cewa za ka zama dan gwate amma kuma ko kasuwar Kaduna ka kasa fita ka je ka siye da siyarwa kamar ka kamar ka rubuta kanka ne ko misali to kullum kana ta aljanna ta haka ce kaza ko na bula raka a cikin kasa to kullum kana cewa kaza kaza kaza mulki ma ya tsare ka bare malaku bare bare bare bare kana cewa kai ne alfi kaza ya tsare ka ma bare kaza in mi hakul awal ma kaza ya tsare ka bare kai ta abubuwa to ai aga dinga to wani ya zama rudi shi ake cewa rudi wannan amma dai mu yi kokari alhamdulillah tun da dai sahabbai su ce aya yan kasuwa ce to lalle iyayen mu yan kasuwa a yi kokari mazaje ne kun kun yi wannan duka baki daya masu ƙarfi ne ku mazaje ne ku duka baki daya to kuma ayar kowanne qur'ani zahiri ne da batininsa da hawa hawa hawa saba'in har kuma iya ƙarshen kowane malami iya ƙarshen binciken kowane malami ƙur'an nan ya wuce haka duka baki daya to har yau dai ana nan ba za ka iya shiga hadaran Allah ba ba za ka iya gane Allahu nuru samawati wal ardi din nan ba ka gane wannan misali مثل نوره كمشكاة في عام صباح المصباح في زجاجة أزجاج كأنها كوكب دري har والله بكل شيء عليم ba za ka gane wannan ba sai ka zo wa'annan ɗakuna sai ka zo fi biyuti na zina Allah ina ne ba za a tafakkurin Allah ba ina ne ba za a samu Allah ba amma dai gangare inda za a samu Allah sai ka zo fi beauty sai ka zo masallatai sai ka zo zawiyoyi sai ka zo zawiyoyi to nan ne azina Allah Allah yayi izini kai ko ka san ma'anar izini yanzu yanzu sai fata ya same ka albarkar wannan wajen wannan daga cikin darajar masallaci wannan daga cikin darajar zawiyoyi dai abu ɗaya ne sai dai zawiya kuma ta daɗa da wani aiki akan in an ce masallacin kawai zawiya an mai da ita masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yanda yake din nan yanda aka rawaito mana kafin kowanne waje kuma a bashi na aiki gaba to zawiya ta da masallatai yanda suke da ba a wajen gini ba a aikin su kafin mulkin mallaka ya zo kafin mulkin mallaka ya kafa makarantu daban ya yi kaza da abubuwa daban to wannan ake nufi to lalle in ka zo zawiyar nan ko lalle in ka zo masallaci wanda aka yi izinin a ɗaukaka ka haɗu da mazaje na Allah ga muƙaddamin liman in sallace ga muƙaddamin in zawiya ne na Allah ga ‘yan uwanka na sallar ga ‘yan uwanka fuƙarawo ilallahi duk gaba ki ɗaya kuka yi zikirin kuka yi sallah kuka ba da zakka in kuna da kuɗin ko ka ba da zakkar jikunan kuma duk gaba kida yanzu yanzu ne za ka san Allahu nuru samawati wal ardh aya tana hada da da ta bayan nata duk gaba kida to amma dai inda kuke sanin wannan din a girmama shi a kaza duk duk gaba kida to wannan kenan liyajziyahum Allah dan Allah ya saka musu ahsana ma amilu mafi kyan abin da suka aikata ai ladan ladan mafi kyan abin da suka aikata kuma liyajzihu dan Allah ya saka musu a hasana ihsanin da suka yi a cikin kowane aiki ihsani da an tabu da Allah ka annaka tara fa illa takun tara fa illa Allah yana son masu Allah yana son muhsini Allah yana kaza ka dan Allah ya saka musu a hasana ma amin me kyakkyawan aiki aikin da akwai ikhlasi a ciki aikin da aka yi ihsani a ciki to Allah zai saka musu wa yazidahu Allah zai zai ƙara musu kuma min fadlihi daga falalansa yanda ya dace da Allah falalansa yana daga tsarin falalan Allah ba wanda ya san me wannan kuma sai Allah shi ya san bayan wannan aiki da suka bayan abin da suka nema bayan addu'o'i da suka bayan alheri da suka Allah kuma zai ba sun ihsani ba to Allah zai ƙara musu daga falalansa ko kuwa Allah zai ƙara musu daga falalansa sanin Allah ku nuru samawa sallam lillazina asalul husna wa ziyada lillazina asalul duk wanda suka kyakkyawan aikin husna za su samu aljanna wa ziyada da ganin Allah kuma a aljanna ba kowa ne zai samu wannan ziyada din ba na ganin Allah to su ma wanda suka shigo masallacin nan da aka yi izini an turfa suka sai da cewa bai shagalantar da su ba suka yi zikiri suka yi zikiri suka yi sallah suka yi zakka suka to bayan Allah ya ba su ladan wannan waya ji da min fadli Allah zai yaye musu hijabi yanzu yanzu shi kenan sai su shiga hazara duk dai Qur'ani a haɗe yake abu ɗaya ne kuma magana ɗaya yake duk gaba da sai dai ya faɗe ta da yare kala da amma dai abu da ya sa gaba kenan to Allah zai ƙara musu daga falalansa والله يرزق من يشاء إليه حساب والله ubangiji tabaraka wa ta'ala yanzu yana azurta man yasha wanda ya ga dama da gairi hisabi ba tare da kididdigewa ba sai an yi kaza kaza ko adadi kaza ko kaza ne ko ka ba dai Allah ba kenan duka baki daya Allah ya samu daga cikin wanda ya ga dama din nan yuqal ana cewa fulanin yusufu bi gairi hisabi wana ai yana ciyarwa ba tare da kididdigewa ba ai ai ma'ana yuwasu yana yalwata mutum yana ba ba ba a ce wani kamar ne ba ne ma yake ba kamar bai kirga dinga baki da yusufu bi gairi hisabi ai yana yalwata ka annahu la yahsibu ma kamar bai ma kirga abin da yake bayarwa kaga kace sai na tuna me na samu me nake samu me yake zuwa me yake ajiye me kaza kaza to sai ka dole kyauta sai iyakacin abu a wani sai ka ci wai ko ma dai ne yake samu da irin wannan kyauta dai ai ba dan falala Allah ba dan dai zuciya ta riga ta ba ai kamar abin yayi yawa ya to ina rabbul izzati tabaraka wa ta'ala shi taskar sama da ƙasa gabaki daya na sani duk ko bai komai da su kuma dama ya ajiye ne dan mu duk gabaki daya tabaraka wa ta'ala da abin da ya wuta to Allah ya duku bi gairi hisab wallahi kuma ya sha'u bi gairi hisab wannan shine masallaci masallaci yana da girma kwarai da gaske hadisai sun zo da yawa da yawa waɗanda suka yi maganar masallaci haka kuma a sunansa na zawiyar ma duk dai abu da ake nufi sai dai ɗan ƙari kaɗan to yana da girma kwarai da gaske Allah tabaraka wa ta'ala ya yabi masu gina masallaci su ne dai masu raya su in suna da hali su gina Allah ya yabo inda ko za su zo su in an gina shi su raya shi da zikiri da fikiri da ci gaba da dantinsa da ci gaba da kaza ɗinsa da ci gaba da iya ƙarfinsu to duk Allah ya yabe su Allah ya yabi mai ginawa da mai rayawa da Allah ya ma shaidar ɗabi'u guda biyar ba wanda zai gina shi ko ya zama yana raya shi sai yana da waɗannan ɗabi'u guda biyar Allah ya mashe da ɗabi'u guda biyar don haka mu yi ƙoƙari kowa Allah ya hore masa kanka Allah ya hore ma saboda baka da wannan ɗabi'u guda biyar sai dai kana kallo cewa mai waɗannan ɗabi'u guda biyar ya zo ya gina in baka da shi baka da shi sunanka baka da shi ko kana da shi amma kana da hali saboda baka da ɗabi'u guda biyar din nan sai dai kawai wani ya zo ya gina kana abu to kuma ai sai dai wani ya zo ya raya kai baka daga cikin masu rayawa duk da baki da ubangiji tabaraka wa ta'ala yana cewa inna ma ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika an yakunu min al-muhtadin kadai dai ya'muru masajidallahi yana gina masallatan Allah ne ko yana raya masallatan Allah ne man amana billahi wanda ya imani da Allah ba wanda zai gina masallaci wanda ya imani da Allah shaida ce daga Allah ba wanda zai zo ya dinga raya masallaci da zikiri da fikiri da girmama shi da gyara shi an turfa'a sai wanda ya imani da Allah daya wal yawmil akhir da wanda ya imani da ranar lahira wanda tun da ya imani da Allah zai bugi kirji ya yi abin nan dan Allah ya imani da ranar lahira ya san zai samu rabo ranar lahira zai bi kirji ya yi tsari da lahirarsa wa aqama salata kuma ya tsayi da sallah in abu ya zama aikinka sai ka so wa kowa ma ya dinga yi yanzu da sallah ta zama aikinsa ai dole da yana son ya je ya sallah na dan waje mai hutu dan waje mai kyau dan waje mai kyau to sai ya so kowane masallaci ma dai ya dinga yin sallah dai a waje mai kyau din nan shi ma ya dinga yin sai ga yana so wa masallata su ma su dinga sallah a waje mai kyau din nan wa qama wa ata zakata ya ba da zakka shi ne alheri ne gashi ya ba da zakka ita ce wadda ta rufa wa kowa asiri ta rufa wa marowaci ta rufa wa mai kyautan ma asiri in mai kyautan ne kai alfa ma dai asiri za ka ba da na Allah din sannan kuma ka ba da na kan ma wanda ba ko ba in marowaci ne ba ka iya sadaka to yanzu gashi nan dai ba naka bane na Allah ne to sai ga mutum ya fita sai zuciyarka a huta ka san dai ba naka bane rikici ne na Allah ko wanda in aka yi mama din kaza sai sai kira malamai yace wanne ne haƙƙin Allah a ciki yace eh to dami kaza dami kaza to dami kaza shi ne haƙƙi shi ne haƙƙin Allah ce to ku kwashi je a rarraba a je a kai inda ya dace to wannan ba a ce wannan haƙƙin haƙƙi na ne da to a kai rubu kan wani kuma ya zo ya ce a bashi wani abu Allah ne ai yayi ko tun da ya bani hakkin Allah din ma ai yayi da hakan ma ake ai ko ma kaga Allah ya raba ma ba za a ce marowaci ba marowaci ne a hakkin sa amma tun da ya bada hakkin Allah wani ya suturta shi wani hakkin Allah ga shi to na wannan ne kawai ya ce wani abu to ba wanda zai ce wani abu ma kuwa to shi kenan ka riga ka ba da haka na zakka ta alfa magawaci da waye asiri to amma kuma mutumin kirki bawan Allah bayan zakar ma kuma sai ka ga yayi sadaka to tunda bayan zakar ma kuma yana yin sadaka zakan nan ta sa shi yayi sadaka lalle akwai zancen sabanin a gina masallaci da kudin zakka ko kaza ko kawai to koma mu bar wannan sabani waje daya cewa dai tun da ya saba fitarsa zai kuma saba alheri har ya gina masallacin nan da kuɗin sadakansa da kuɗin alherinsa da kuɗin hadiyarsa da kuɗin wa wanda ya fi gangariya duk ga baki da saboda wancan ga inda aka rarraba shi to sai ga ya ya iya gina masallaci tunda ya saba bayar da kuɗi zakka ya ya saba alheri kuma walan yasha illallah wanda zai tsoron komai sai Allah bai tsoron shaitan bai tsoron talauci bai tsoron a shaitan ya idu kumul faqara wa ya'murukum bil fahsha wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim to bai tsoron shaitan bai an ce ba za ka bada sadaka ba sai ka kwace ta daga hannun shaitani 70 kowanne ya rubu ne tawayyo ba za ka fita ba sai ka yi kokari ka kwace ta daga hannun shaitani 70 sannan za ka abu sannan kuma ga mazbanatun mabkalatu ya'ya majibanatun mamkalatu masu sa ragwanci masu sa ruwa ta ake nan da ɗan sarki kyauta ne saboda ba ba kowa amma yanzu da ya yi da ya ɗan wurin toto to kuma ɗanawa da fa me zan ban man sai ga kuma yanzu ya kasa to ɗan ya zama man mabkalatu da sadauki ne in an fita fagen daga shi ne kan gaba shi ne kuma yanzu yana so mu haihuwa kai kafa a kashe ka a kashe kuma wa zai raine shi wa zai kaza kaza to mutum da ya bi Allah ne Allah shine duk mai wannan duk gabaki daya Allah shine duk mai wannan an gani masu alkhairu Allah yana jibinta bayansu Allah yana kiyaye bayansu Allah yana za ka ga kudin nan ya dawwama a wajensu su dai suke ta jan zare su dai suke ta murza tun daga su wa'yansu tun daga iyayensu har ‘ya'yansu har jikoki har kaza kaza marawacin nan kuma ga dai an tafi dai a hakan kuma baya ba wata albarka kuma an gada rowan nan dai ‘ya'ya sun gada jikoki sun gada kaza ka to zaɓi ɗaya wanda za ka gada wa kanka da kaza to to don haka za a ga duk mai kyauta bare wanda ya gina masallaci duk mai kyauta walam yaksha illallah bai ji tsoron kowa ba sai Allah bai tsoron kowa ba sai Allah dan da ya ji tsoron wani abu da ya ji tsoron talauci da da za ga wani yana da halin amma ba zai gina masallaci zai gina gidan mai ba zai biye ba to amma wai ta kare da tsoron talauci ba mu za yi ba ba mu ne yana da kyau zai gina gidan mai ko yana da hali ba zai gina masallaci ba ya gina kamfani ya kaza kaza ba zai gina masallaci kaza ka to kaza wannan dai to amma namiji rijalun la tulhihi tijaratu wala ba'ina to wa'annan su kuwa walan yakhsha illa Allah bai ji tsoron komai sai Allah duk gaba ki ya riga ya amince da Allah cewa Allah tabaraka zai jibinci bayan bayan sa ya jibinci kaza kaza sai ga ya gina masallaci ya gina ta alherai ma duka baki da fa ulaika masu yin wannan fa asa ulaika wa'annan sun kusa sun kusa din da ma'ana tabbatacce ne a wajen Allah in Allah ne ya faɗa masu yin wannan su ne mu'tadina shiryayyu jibir ya gina masallaci ɗabi'u guda biyar da Allah ya yarda shi da shi imani da Allah, da ranar lahira, da tsaye da sallah, da ba da zaka, kuma bai tsoron kowa sai Allah. Ba wai kace ba ka tsoron kowa sai Allah ba kake ta zage zage kai ta rashin fiya ba wannan ne tsoron ba in ba ka tsoron kowa sai Allah ita kyauta za ka yi. Gida masallaci da wato an san ba ka tsoron kowa ba kai ta zagi ba ba shi ne ba ka tsoron kowa sai Allah ba. ni ban tsoron kowa a ba wannan ba ki kyauta su fito da kuɗi ga ga shaida duka duka baki da to to waɗannan Allah jibi inda ya musu wannan kyakkyawan zato na na masa ga kuma wannan aya da muka zo da tafi biyutin azina Allah an turfa'a wa yuzkara fi hasmuhu yusabbihu lahu fiha bil gudu wala sali rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa ita'iz zakati yakafuna yawman tataqallabu fihi al qulub wal absar liyajziyahum Allah ahsana ma amilu wa yazidahum min fadlihi wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab can kaga an gina nan kuma wanda suka tsaye da shi da sallah da ibada da komai din ma dai duk dai daya ginin da kuma tsayarwa ya zo a cikin hadisi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man bana lillahi masjidan duk wanda Allah ya gina wa Allah masallaci walau ka mafhasi qadati ko da gurbin durwa tsuntsu durwa mai tashi din nan to ida galibinsa ko akan dutse yake yi gurbinsa za a ga bai cika yin shaida sosai kamar gurbin kaza a ƙasa ko ramin wani abu ba Allahu a'lam to ko da dai kamar gurbin durwa libaibi adan ta yi kwaya a wajen duk wanda ya dina Allah masallaci ko da kamar gurbin ka inda kaza ta kwanci ne ko agwagwa ta ga dai kallanta ta ta isa ko keji ko da kaman keji ne har ƙasa ta sa isa to kai ya ji haka kai ya ji tsoro banallahu lahu baitan fil janna Allah ya gina masa daki aljanna shi kuma Allah zai gina masa daki aljanna mai yalwa ne komai idan hali ka gina babba ka gina babba idan hali ka gina dan karami da ya fi daki ɗaya na gina duk Allah ya gode duk ɗaya ne kowa iya ƙarfin halinsa kila ikilasin ka da waye da ka gina dan karamin din nan ya kuma kaza a kuma in kuma halin ka babba ne da komai ka gina babba mai yalwa da komai ya dinga baki daya to wannan ya zo Ahmad ya fitar da shi a musnadinsa daga Abdullahi dan Abbas Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa man bana lillahi masjidan duk wanda ya gina wa Allah masallaci ya gibi wajen Allah yana kaunar zanzatin Allah بل الله له مثله في الله زي كده ما إيرن تاع الجنة فأنا زي كيوتا تشيش نا الله دي هذا أما كو يكا كيوتا تشيش ده كومي دنجا باكي ده بخاري ده مسلم سن فتر ده شي ده أحمد ده ترمزي ده ابن ماجة ده سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه يا زول كما منزون الله صلى الله عليه وسلم دي من علق فيه كنديلا duk wanda ya sa fitilar kwai a masallaci to kuma yanzu ta nefa din nan duk wanda ya wa yari a masallaci ya sa fitila ko ya sa fitila kwai din in a ƙauye ne ka zo ka samu a ci falfalce a ka je ka susiyo fitilolin kwai in iya ƙarfin ka kenan in ma za ka iya sa musu ma ta ta electric din ba duk ka sa musu to duk wanda ya sa fitilan nan ta kwai a masallaci salla alaihi saba'una alfa malaki mala'ika dubu saba'in za su dinga salati a gare shi su dinga addu'a a gare shi hatta yan tafi a zalikal kibir har sai wannan fitilar ta mutu idan fitilar kwai din shi har sai kanan zurfin cikin ta ya kare in kuma ya tsaya wa da kanan zurfin kuma dai ba za su daina ba dai sai wannan ta daina in lantarki ne haka za su ta yi ma har sai ran da gulab din ya mutu ko ko yaron din ya kare duka baki ɗaya an ci gaba da gyara ma za su yi wa man ba suka fi hasira duk wanda ya shimfiɗa tabarma ko kafe ko mabul irin tayal din nan ko dai duk abubuwan da suke dai ake shimfiɗe masallaci da shi shi ma mala'iku dubu saba'in salla alaihi saba'un alfa malaki mala'iku dubu saba'in za su dinga yi masa salati hatta yan kaɗi a zalikar hasira har sai wannan tabarma ta kyakkece ce ta zama a ce ma wannan dai abu ta aje a kona ko a yar sai ta zama haka ko kuma marudin ya farfashe a ce an sa wani ko dai abin da wa man akada kazata wanda ya cire kazanta kila shi hausawa suka sama kazatu ne kazanta kwantsa da shi ake ni to duk wanda ya cire kazanta a masallaci ko tsinke ko wani fata da wani ya ɗaye ta kafa za ga wani sai ya shigo masallaci ya soma karkar faso sai ya so sannan ya so fartar kuma in ya gama kuma masallacin zai ya annabi sallallahu alaihi wasallam ce na ga lada ban ga lada mafi girma irin cire kazanta a masallaci ba na ga zunubi ban ga zunubi mafi girma irin jefar da kazanta a masallaci ba ga azihu nan kowa yana da shi ai shara ce dama yadda kake zuba sharar kuɗi to kuma duk abin da ka tsinta a masallacin ba da kyau jefa aljihun ka fito ka yanzu mutane da duk za su wanki sai sun bude aljihun sun zajefar da sharar masallaci da suka tsuntsunta suka sassa a ciki saboda za ka fita sallah ka za ka rawa to ka sa a cikin aljihunka to duk wanda ya cire kazanta a masallaci ko gwargwadon ɗan matsali ko abin da ake zai ɗa masa sa kowane iri ne ko tsinke ne kakka raina shi duk da baki ɗaya ko gwargwadon kwantsa ta ido kaga dai ba wata kasuwa ba ce kana lahu ki fulani min al-ajr Allah zai bashi lada guda biyu yusufu ki fulani min rahmati lada nau'in lada guda biyu diga baki da to wannan kenan har kuma Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yabo ga duk masu gyara masallaci da masu ginawa da masu raya shi cewa mutane ne da suke nufin tsarki suke tsarkake zuwa لما زدوا قصوصا على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين مطهر ولا مطهر مطهر masallacin da aka gina shi a tsoron Allah shi ya tun daga farkon rana da ka shigo Madina to shi ya fi dacewa ka zauna a ciki wannan akwai fitu da yawa a kai idan abubuwa suka lalace suka yi komai to masallacin kofar gidan sarki da ya ka dinga a shi wanda shi ne aka kafa da kafuwar gari shi ne aka kafa da kafuwar gari ko kuwa masallacin bayan allahnku da suka gina kafin duk wata fitina ta zo da yake abu ko ma dukkansu ma darajarsu ɗaya dukkansu allah aka nufa to wanda dai kuma mazaje masu son tsarkaka fi rijalu yuhibbuna an akwai mazaje a cikin wanda su suke so su yi tsarki har kakan ne akwai akwai illa ibadaka min rukula su in mudahari ma tsarki a'a ba ma tsarkin bane ba Allah ya tsarki a'a su suke so su yi tsarkin su suke yin su duki su suke abu suke so su tsarki na zahiri tarkiya da kaza suke so su yi tsarki wani ya ce falala to je ka haɗa kai da su je ka zauna cikin wannan masallacin da mazajensa suke so su yi tsarki to zahiri da baɗi masallacin da ake gyara shi ake kyautata shi ake cire kazanta ake cire wannan je ka wannan masallacin da mazajen suke so su yi tsarki wajen sudukinsu wajen shigarsu wajen zamansu wajen kaza wajen gyara zuciyarsu shine ma babba to je ka haɗa kai da waɗannan masallacin nan za ka dinga zuwa wallahu yuhibbul mutakka a san ku Allah yana son mutanen da suke so su yi tsarki suke so su tsarkaka kai ba mai tsarki wanda duk bai taso ba bai damu ba to imam kai ba dan gidan girma bane duk bai so nema wa kanka girma mana kai ba mai hali bane duk bai tsamto ne mawa kanka mana duk kaza kaza to wannan kenan da yabo da duk suka a gurguje wannan yana daga cikin masallaci yana daga cikin abin da Allah yake kaiwa mumini ko bayan ya mutu ya zo inna mimma yalhaqul mu'mina yana daga abin da yake samu mumini ko ya mutu min amalihi na daga aikinsa wa asanati da kyakkyawan aikinsa ba da mauti bayan ya mutu ilman allamahu wani ilimi da ya karantar da shi to wannan sharahu ya yada shi to shi kenan duk za a yi ta in ana amfani da wannan ilimi duk lada zai ta kai masa lada zai ta kai masa wa waladan salihan da ɗa managarci ta rakahu da ya bashi ya du'ulahu da yake ma addu'a in ya yi ibada ya ma addu'a in ya yi karatun qur'ani ya ma addu'a in ya yi kowane alheri Allah sarki baba Allah ya ko kuma wannan ya dace kai uban ka kula da ɗan ka girmama shi a cikin abu mai kyau ka tufatar da ka karantar da kaza kaza wanda ya ba butulu ba ya tuna ka yayi ma addu'a Allah ya jikan baba Allah ya jikan kaza Allah ya jikan to da da ɗa mana garci da zai dinga uban addu'a wa mushafan warraqahu da da qur'ani da ya gadar da shi ko ya rubuta qur'ani ko ya siyo qur'ani ya zo ya kawo makaranta ko ya kawo masallacin a dinga karatu da shi a dinga karatu da shi to lada zai kai masa yau au masjidan bana ko masallaci in ya gina shi au baitan libin sabili ko gida ya gina shi ga yan tafarki matafiya ko baki ko ka au naharan ajrahu ko korama ya gudanar da ita ba famfo a garin nan ya jawo famfo ba famfo ya jawo famfo korama kenan a yaren yanzu ko kuma ga fata ba inda za ta shige kaza yana da hali kuma yana da to ya gudanar da ita yadda za ta shige ide ko koramar da za a sha ko koramar da za ta yi tafi to duk wannan kenan ajram au sadaqatan jariyatan ko sadaka mai gudana wanda za ta tabbata gina bishiya mai ƴaƴa haka rijiya din ko haka haka famfo din duk baki ɗaya ko karantarwar ko wannan ginin duk gaba ki da a karar da hannun mali da ya fitar da daga cikin dukiyarsa fi ki haji kuma yana cikin lafiyarsa ba sai ya gama zaki mutane da a yi kaza a gina masallaci da kaza ai ba na gaba ne yanzu na magada ne ai ba za ta yi magada kan ziyarta da dai kana lafiyar ka kai ba sai yanzu za ta yi magada bakin ciki ba a bari su gina abincinsu da kaza gaba da yana cikin lafiyarsa fi sihhatihi a lafiyarsa wa hayatihi da rayuwarsa to talhaquhu ba'da mauti to in ya wannan zai same shi bayan mutuwarsa duk gaba ki da Allah ya samu a cikin ma'asiyarsa barka annabi da shi hadi har salatul fajr Allah ya saka wa ma'asiyar barka